تسليما علينا بلا إله إلا الله الحمد لله الذي من علينا بلا إله إلا الله أحمده سبحانه أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا أما بعد أيها المسلمون أيها المسلمون إنكم تملكون كنزا عظيما إنكم تملكون كنزا عظيما ثمينا لا يقدر بالأثمان ولا ولا يقوم ولا تقوم لوزنه الأثقال إنه كنز لا يشبه الكنوز هذا الكنز هو لا إله إلا الله أيها الناس كما سبق أن لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض وأنها لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء وإنما ترجه كل شيء وليس المراد أن يشهدوا بألسنتهم بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم بل أن يشهدوا بألسنتهم ويعتقدون ذلك بقلوبهم أيها الناس فليس المقصود فليس مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا بألسنتهم إنما المقصود أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوا هذه الكلمة مع العلم والمعرفة مع العلم والمعرفة بمعناها وتحقيقها والعمل بمعانها أيها المستمعين الكرام اعلموا أيها الناس أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بالاستماع إلا باستماع سبع شروط إلا باستماع سبعة, سبعة شروط الأول العلم بها واليقين بها والإخلاص بها والصدق بها والمحبة والإنقياد والقبول أيها الناس فأول الشرط فأول شرط لا إله إلا الله العلم بمعانها نفيا وإثباتا فألم أنه لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يقوم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فلا بد من العلم فلا بد من العلم الذي ينافي الجهل أيها الناس وأما شرط الثاني من قول لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخل الجنة إلا أدخله الله الجنة أو إلا دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله والشرط الثالث أيها الناس من شروط لا إله إلا الله القبول يعني أن يقبل كل ما اقتدته هذه الكلمة أن يقبل كل ما اقتدته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فيصدق باختيار فيصدق بالأخبار ويؤمن بقول ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم المختار رضي الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب أيها الناس فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah أيها المستمعين الكرام الحمد لله الذي جعل المنية طرا للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أمة الإسلام وهناك شروط لهذه الكلمة لا إله إلا الله الشرط الرابع منها وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص والشرط الخامس هو الصدق مع الله وذلك بأن يكون صادقا في إيمانه صادقا في عقيدته وأما الشرط السادس وهو تصفية الإنسان عمله بمصالح النية عن جميع الشوائب الردية وعن الشوائب الشرك وعن الشوائب الشرك بالله الشر السابع المحبة المحبة لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله فيحب الله فيحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمين الكرام فلما كان إيمان العبد لا يتم إلا بمعرفته بخالقه معرفة معرفة يصل بها إلى إلى اليقين ويبلغ بها إلى منازل المحسنين ورتبة العباد والصالحين وعلى قدر معرفة العبد بخالقه جل وعلا يكون كمال إيمانه وخشيته لربه جل وعز وعلى الصدق وعلى الصدق وعلى الضد في هذه الكلمة وعلى الضد في الجهل بالله الجهل بالله أيها الناس رأس كل الفواحش والمنكرات فما أقدم عبد على معصية إلا لجهله بربه سبحانه ولا أعرض عن ذنب إلا لمعرفته بربه جل سبحانه سمع عمر بن الخطاب رجلا وهو يقرأ قول الله سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال عمر بن الخطاب الجهل بالله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إن وانا مسلمتي Ubangiji ya kaddar haduwar ma wannan bigire mai albarka sati mai maimaituwa cikin ikon Allah baiwa ga Allah ga waɗanda Allah ya musu baiwar numfashi ‘yan wana mu sani kudubar mu ta yau shi gaba ne cikin abin da muka ambata cikin satikai biyu ko uku da suka wuce gami da ma'anar la'ilaha illallah da abin da yake tattare da ita na ambata a cikin kutuba godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya sanya mu zan daga cikin ahalin wannan kalma la'ilaha illallah da Allah ya ga dama da kai buda ne da Allah ya ga dama da bautar wuta za ka yi da Allah ya so da kazan arni da Allah ya yarda da sai kazan baka da addini ni'imar Allah ta tabbata a gare mu mun gode maka Allah da kazan muka zan ahlul la ilaha illallah ina sake godewa Allah subhanahu wataala da ya sanya mu daga cikin ma'abota la ilaha illallah ina saidawa lallai babu abun bauta da gaskiya sai Allah ina sake jaddadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah ɗan aikensa zaɓaɓɓensa na'am amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa da sabansa baki ɗaya shi ne wanda ya fi kowa sanin wannan kalma ta la'ilaha illallah bayan haka yin wa musulmai lalle mu sani mu sani baki ɗaya kun mallaki Allah ya mallaka muku wata taska mai girma innakum tamlikuna kanzan azima kuna mallaka Allah ya mallaka muku wata kalma kalma wata taska taska wacce take mai girma bayin Allah mai girman daraja da duk wani kayan awu babu wani kayan awu ko mizani ko sikeli da yake iya awa yanayin daraja ta gaban Allah subhanahu wataala wata kalma ce wannan kalma ce da babu wani nauyi na nauyi babu wani lada da mutum zai iya kwatanta ladan wannan kalma ta la ilaha illallah in ba Allah subhanahu wataala ba bayan Allah ku sani wannan taskar ba wata taskar da take kama da wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce wata kalma kalmar la ilaha illallah bi ma'ana babu abun bauta da cancanta in ba Allah ba bayan Allah na faɗa a kutuba ya gabata a satin da suka gabata ita kalmar la ilaha illallah ita ce askalu askalu min samawati wal ard mafi nauyin kalma da tafi ƙarfin samman bakwai da ƙasai cikin nauyi kalma ce wacce ba a iya gwadata ba abin da zai iya gwadata ba abin da ya san girmanta ba wanda ya san matsayinta kalma ce na fara a kutuba takan rinjayi samman bakwai da ƙasai da amma da yake cikinta kalma ce babu wani zunubi da bawa zai hakikanci a kanta ba ce ta rinjaye wannan zunubin ta kai shi aljanna bayan Allah mu sani lallai ba kawai walatal muradu an yashhadu bi alsinatihim ba kawai bukatar ka rika cewa la ilaha illallah da harcanka bane a'a ana bukatar ka ce la ilaha illallah da harcanka ka ce la ilaha illallah da zuciyarka har ce ya fada zuciya ta kudura ta amince ta yadda ta tabbatar a gaban Allah na'am sannan gaban jikinka sai aiki da wannan kalma ta la ilaha illallah ba ma'anar ba manufar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama mu ta fadar kalmar ba tare da aiki da ita ba ko kudurawa a zuciya a'a asalin almaqsud an yaqulu hadhihi alkalma mutun ya fadi wannan kalmar ma'al ilmi wal ma'rifa tare da sani da hakikan cewar fahimta da ma'anarta da hakikan cewa akanta da aiki akanta na'am duk ba wanda ya aikata haka to ya tsira me yasa babu wata kalma babu wani abu da Allah yake kishi a duniya sama da kalmar la ilaha illallah na tsallake a kutuba saboda lokaci imam ibn kasirin ya ambata a cikin tafsirinsa a cikin sura da ake ce mata suratul hijr ya ba da labarin wani bawan Allah wani bawa ne ka gane kishin Allah da wannan kalmar na'am ka gane kai ba ordinary mutum bane a ban kasa a cikin mutane Allah ya zabo ka cikin mutane ya baka wannan kalma ka zama musulmai ka tabbata akan musulunci na'am kalmar da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya yi ritaya akan kujerar annabta saboda ita ya ce ya Allah ranar da zai koma zuwa ga Allah ya ce rabbi kadi a teta ne min almulk wa allamta ne min ta'awil alhadis fatira samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman ya rab wal hikni bis salihin ya zo zai bar duniya annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya daga kansa ya kalli kansa annabi zababbe dan annabi jikan annabi gaba da baya annabta kaga tsarkiya tabbata ko sai ya aje wannan yayin ritaya a lokacin ba ita yake bukata ba so yake Allah karbe shi musulmi bayan ya faɗi nimar Allah a kansa ya faɗi abin da Allah masa na baiwar fassara mafarki ya faɗi ni'imomi kala kala sai ya ce Allah damun da yake bukata a wannan gaba ya Allah tawaffani hala kauri musliman lak Allah ka karɓar yana musulmi ya Allah iyakatar da zaka mutu musulmi ya Allah ita ce kalmar da Allah ke kishi a kanta ya zaga na wannan na faɗa imam al-kurdubi ya kawo hadisi ingantacce daga ɗan abbasin da wato ani malik anas bin malikin suka ce hadisin yana da kyau lokacin da Allah ya shigar da ‘yan wuta-wuta ‘yan aljanna ‘yan aljanna ba wanda ya rage a filin hisabi Allah zai ba ya ba da labari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba da labari daga gun Allah Allah zai sanya wasu mutane musulmai tare da Yahudawa da Nasara a cikin wuta. Duk musulman da zunubinsa ya kai a sashi a cikin wuta tare da Yahudawa kaga zunubinsa kato ne? Zunubinsa ya girma? Kurkukunsa da Yahudawa masu jankun ne? Na'am, lokacin da ya shiga cikin wuta. Suka zauna a cikin wuta yadda Allah ya so su zauna. Allah in yi rufin ya ceci musulmai da muminai. Allah zai jefa wata kalma a cikin zuciyar 'yan wuta. Za su rika cewa sai su kalle ka su ga alamar goshi ɗan wuta. zai ga alamar gemu ta tare da kai zai ga alamar sallah alamar azumi alamar ka taba wani abu musulunci a duniya na'am kafirai za su rika cewa ma yanfa'ukum qawlukum la ilaha illa allah fi dunya wa antum wa ma ana sawa'un fi jahannam za su ce kalmar ku ta cewa la ilaha illa allah da kuke a duniya azumin banza kalmar banza fa ya subhanallah kun faɗi kalmar banza a duniya kun sha wahalar banza gashi nan an tunwa ma'ana sawa'un fi jahannam da ku da mu muna cikin wutar jahannama game da ku a lokacin Allah zai fushin da bai taɓa yin sa ba ya gadibullahu gabdan Allah zai fushi irin fushin da bai taɓa yin sa ba me yasa an taɓa masa kalmarsa ta la ilaha illallah zatin sa aka taɓa a lokacin Allah zai bonanza bonanza dan aljanna dan wuta ya fita wutar Allah zai ce mala'ika jibril ta nami ya rab shiga wuta duk wanda ya ce la'ilaha illallahu a fitar da shi duk wanda ya ce la'ilaha ya taɓa faɗin la'ilaha illallahu a duniya a fitar da shi daga wuta a yi aljanna da shi kaga wanda yake da iko kaga mai izza kaga wanda ya yi wuta ya yi mutane yana bonanza saboda kalmarsa an taba ta an mata izgilanci a lokacin da ake fitar da ‘yan wuta tsabar fitar da ‘yan wuta da ake yi na'am manzon Allah ya hakaito wannan kalma yake cewa ruba ma ya waddu lazina kafaru laukanu musulmina tsabar yadda za a rika fitar da musulmai masu la ilaha illallah mujirmai ‘yan wuta musulmai da suke wuta tsabar fitar da su da za a yi sai kafirai sun ka cewa kalma tana shigatul hijiri suna cewa ruba ma ya waddu lazina kafaru Allah da ai kasiran min lazina kafaru fid duniya da yawa daga cikin wanda suka kafirce wa Allah a nan duniya ya waddu ya tamannauna na'am za su yi buri annahu cewar kanu musulmina law kanu musulmina fi duniya ina ma sun taba faɗan kalmar la ilaha illallah a duniya ina ma sun taba cewa la ilaha illallah a duniya wannan shine kaɗan daga cikin ceton Allah a lahira ga duk wanda ya haƙiƙance a wannan kalmar bayan Allah na ambata na ambata a kuduba bayan Allah ku sani ilamu ayyuhan nas anna la ilaha illallah la tanfa'u qailaha anna la ilaha illallah la tanfa'u qailaha kalmar la ilaha illallah ba ta amfane ka kai da kake faɗa ba sai ka hada da sharri guda bakwai idan kana da sharri guda bakwai shine za ta ma amfani a duniya za ta ma amfani a lahira Allah zai kwace ka zai cece ka zai ma gata irin gatar da ba wanda yake samu irin ta sai dan uwanka wallahi ba wanda Allah yake so a duniya san bi da la ilaha illallah da Allah ya ga dama da Allah ya sanya walau sha'a rabbuka na'am la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan yace wala yazaluna muktalifin illa man lahir ma rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika na'am la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in ka gane gata Allah maka da la ilaha illallah yace walau sha'a rabbuka da Allah ya ga dama ubangijinka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan ay la ja'ala an-nasa على هذه الكلمة لا إله إلا الله مستمعون ومستمعين عليها ستارو أكن وانا كلمة الدنيا كوايا إياتا سيدي بحق الله كنفي با يا والي وسيئن متا يا والي وسيئن الجنة أشي غاتا يا مكي باك لا إله إلا الله الله كشم مسلم يا الله باين الله نفدا كتب سيكنا دجر أبو باي قد أبو باي كذا مسلمي wannan kalma na ta ma amfani la ilaha illallah a duniya da lahira in kana da sharɗa ka cika sharɗa guda bakwai sharɗi na farko ilimi ka san meye kalmar ka san meye kalmar wata kalma ce Allah yake kishinta wata kalma ce Allah yake santa wata kalma ce tafi karfin tsayuwar samman bakwai da kasai na'am ita ce la ilaha illallah ka santa ka san ma'anata ka sanya meye hakikanin ma'anata kaida saura ma'ana na biyu wajibi ne kai yaqini akan ta yaqinin Allah ɗaya ne yaƙinin Allah kaɗaitacce ne yaƙinin Allah baya buƙatar shirka baya son shirka shirka bata dace da izzarsa ba bata dace da mulkinsa ba bata dace da kujerarsa ba ta izza bata dace da asalin zatin Allah subhanahu wataala ba in ka hakikance da wani ka samu biyu sai na uku duka ayyukan wato zuciya ne yawanci na uku wane ne mala yake cewa akwai al-ikhlasu ka tsarkake aikin ka tsarkake wannan kalmar Allah kake nufi da ita wannan kenan asidiku ka gaskata ka gaskata Allah cikin sakonsa ka gaskata wannan kalmar haka take kar kai shakka kana kokonto Allah ɗaya ne an tambayi wani dan siyasa ya kyautata wani bawan Allah ne wani gwamna ne daga cikin gwamnatin Najeriya wallahi na ga hirar live wani ya sato ta a bidiyo an saka ya kyautata wani arne daga cikin arna sai ya ce masa ranka da excellence ya ce na'am ni kan so kake yi ko musuluncin na kake so na yi ne in kana so na musulunta zan kawo kaina da yin da iyalai duka mu karɓi la'ilaha wato kalmar shahada sai ce a'a kai zamanka kai zamanka akan addininka in ka musulunta kuma ta yaya za mu samu ƙuri'un yankinku kaga kenan shakka yake da kalmar ma bai ma karɓi kalmar ba ko a tambaye mutum ka je na cewa to ai da musuluncin wai da kiristancin ko da kafircin ma gaba da ba a duhu ake dillalime ake ba a san ina za ka je ka shiga uku na rantsi da Allah ka shiga uku baka da yakini akan kalmar shahada to ka gaskata kalmar shahada ka samu sharadi na hudu malamai suke cewa akwai muhabba ka kaunaci kalmar cewar babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne ka rika bawan Allah duk bakin da bai saba fadan la ilaha illallah ba in yazo mutuwa baya iya fadarta wallahi in baka saba wa Allah in baka saba wa Allah bakinka ya saba da wannan kalmar la ilaha illallah ba ba ka faɗanta ba ka yinta ba ka saba da ita ba har ta ka ya manta ta la'allah sai an kira sallah ka iya ambatanta to zai yi wahala zai maka wahala ranar fada ranar barin duniya ka iya fadanta ko an lakanta ma bakin ka yayi nauyi wallahi bai iyawa a ce ka ce la ilaha illallah ba ka iyawa la ilaha illallah ba za ka iya yi ba wannan ya gaskata mun abin da na karanta imam al-arifi wani malami daga cikin manyan malamai na duniya imam al-arifi yana raye akwai littafin sa mun bada'il uraif katan littafi ne kwarai da gaske dakam a cikin sa ya ba da labari professor ne ya ba da labari da kansa ya je Germany ya je asibiti sai ya haɗu da wata mata wata mata ce wannan balarabiya ne a cikin wato su ba a jinya dama a cikin glass wato majinyata suke sai da ga sunan mutum a waje in lokacin bizir ya yi a baka dama ka je ka ganshi to yana zagawa yana zagawa sai ga sunan balarabi sai ce wannan duk ake musulmi ne sai ne ma lokacin ziyara ne sai je ganshi yana ganin sa sai ya muwafaka a lokacin balaraban mutuwa zai yi yaro ne matashi ko aron fari bai ba sai ya tambayi nausin ina masu masa jinya suka ce suna gida iyayensa larabawa ne suka ce e aban nambar wayarta ta ɗauki folda ta bashi ya kira nambar wayarta ki zo ɗan ke na asibiti gashi na yana halin yanzu haka su arna ne ba su sanya yake ba ki zo ki lakanta masa kalmar shahada la Allah Allah ya sa ya karba ta garziya ta tabo billahi alazim imamul arif ya faɗa min bidal ghuraib da yake bata saba da kalmar ba ya ce karanta masa kalmar shahada ta ce bata iya ba karanta masa fatihar kitab la'alla Allah ya sa ya warke ta ce ta manta shekarar su 45 a jamani 45 a jamani ta manta la ilaha illallah ta manta fatihar kitab ya ce ba kya sallah ne ta ce muna yi a shekara sau da ta faru wani state a nan suke yi ya ce na matsa kusa da shi in jan imam al'arifi yana raye na ce masa la ka ce la ilaha illallah a kunnansa da na faɗa na matsar masa abin da ya faɗa da kansa ya cika da shi ne I can't, I can't, I can't na rantse da Allah haka ya faɗa ya mutu da turanci an sa masa ya ce I can't, I can't, I can't da I can't ya mutu ya koma ga Allah saboda me bai saba faɗanta a harcensa ba ba ƙauyar kalma ce a harcensa Allah ba zai bashi ya faɗe ta ba lokacin da yake bukatar ta ku saba faɗanta ku yi wuridinta za ka ji kana san Allah za ka ji kana ƙaunar Allah za ka tamu tauhidi tauhidin da Allah zai magoma ta arziki duniya da lahira ita ce la ilaha illallah ita ce kafirai ba sa so ita suke so mu daina ita suke so mu haƙura ita suke so mu kafirce mu zama sawa'un ma'ahum daidai da su a cikin duniya da lahira faufau Allah ka taimake mu mutu musulmai bayan Allah sharɗi na gaba muhabba shine ƙauna wal inqiyadu shine kajayu kajayi zuwa ga wannan kalmar wannan kalmar ka jayi zuwa gare ta daga ƙarshe akwai alƙubul karɓa duk abin da kalmar take da alaƙa da ita Allah ya faɗa ka ce na karɓa shi ya sa mun faɗa wa mutane malaman sun faɗa wallahi wannan masussuka na rantse da Allah ya zo ne ya rushe la ilaha illallah ya fake da hadisan manzon Allah daga ka rushe hadisan manzon Allah ka rushe la ilaha illallah in ka je lahira babu hadisi ka shiga uku Allah Allah ba ruwansa da kai suna da dabara mutanen nan suna da ilimi mutanen nan su amfani da mu wai sai kaga abin mai sauki ne dan na ce hadisin ƙarya ne ko hadisin ba komai bane amma zan yi sallah zan karanta Qur'ani na rantsa da Allah baka da Qur'ani baka da la ilaha illallah sun gano haka saboda ka sai ka karbi la ilaha illallah game da hadisan manzon Allah bayan Allah mu tsaya yaran mu a gida su rika karanta ta in tafiya kake yi ka tuno ta kai ci gaba da yi la ilaha illallah bakin ka in ya saba ranar mutuwa Allah zai magatatta kana tunowa Allah ba wanda ya cancanta abautawa sai kai kai na rike kai kadai ne kai kadai ne Allah yana kishinka Allah yana son ka Allah yana kaunarka Allah yana mu'amala da kai Allah yana shiga lamarinka Allah yana so ka zo zuwa gare shi amintacce a ranar da lokacin da mutane suke shan wahala bayan Allah mu saba yin ta zaka ji kana son Allah kana hararo ma'anarta Allah in ka so Allah Allah yana son ka mana habba lika Allah habba Allah lika wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wanda ya tsani haduwa da Allah Allah baya son sa baya bukatar sa baya son sa a fadar sa daga ƙarshe lokaci yayi bayan Allah mu ci gaba da addu'a wallahi wallahi ga ta duniya Allah ka mana ya Allah wannan kalmar mu mun gode maka ya Allah Allah ka kashe mu akan ta ya Allah Allah ka karbi rayukan mu akan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم